الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا شدا جواتا جماد الأولى hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin الصارم البتار للتصدي للسحرة الأشرار na Malam Wahid bin Abdulsalam Bani hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka sha shida ne? to haka ne darasi na sha shida to muna dai cikin bayani game da hanyoyi da ainihin wato bokaye ke bi wajen gayyato ko halarto da aljanu wanda mun karanta satin da ya wuce mun karanta hanya ta biyu shine ma'ana hanyar a kiran aljani ta hanyar yanka inda ainihin wato shi boka ke halarto da aljani ta hanyar ainihin wato yanka wata dabba ko tsuntsu daga cikin tsuntsaye ko wata dabba daga cikin dabbobi da wata siffa ayyananniya wato gwargwadon yadda shi aljanin ya bukata kuma galibi za a ga dabbobin da za a ga an ce a kawo din bakake ne domin aljanu kamar yadda muka karanta suna fifita wato bakin launi sannan kuma za a yanka wannan dabbar ba tare da an ambaci sunan Allah ba galiban ma akan ambaci sunan shi wannan aljanin da shi ya ba da umarni a yanka din sannan wani lokaci shi mara lafiyan wanda ake ganin ko aljanu sun taba shi akan shafa masa jinin wannan dabbar wani lokaci kuma ba sai an yi ba akan kuma je ita dabbar a jefar da ita cikin wani guri da babu kowa ko wata tsohuwar rijiya ko kuma wasu ainihin wato ruguzazzun gine-gine a je a jefar a wannan gurin malam ya yi mana ta'aliki game da wannan hanya na irin abin da ta kunsa manya-manya guda biyu na shirka na farko yin yanka da sunan aljani ko yin yanka ga aljani wanda wannan malaman musulunci na farko da waɗanda suka biyo bayan su duk sun yi ittifaki cewa wannan shirka ce babba yanka da sunan wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba da aka irin wannan dabbobin da bokaye ke yankawa baya halatta a bawa mutum ya ci naman irin wannan har ya kawo mana wani asar na wani cikin kalibobi wanda shi ma ya shahara wani lokaci sai ga ana so a yi wani project a wani guri sai a ce wuri ne na aljanu kuma ba za su bari ba ko kuma da wani da mutum ya je zai aiki a ce suna taba mutane a gurin ko suna tsorata mutane da aka sai an zubar da jini a gurin sannan za su bari a yi gada ko a bari a yi titi ko a yi wani kamfani ko wani abu haka misali to ko kuma kamar yadda wannan shi ma wani khalifa yana so ya haka wato wata madatsar ruwa da yake so ya jawo ta ya zamanto ana shan ruwan amma kuma don tsoron kada su aljanu su dinga tsose ruwan da aka aka yanka kuma ainihin wato aka zubar da jini a wannan guri don yardar da aljanun da suke gurin waɗanda ake tsoron kada a yi wannan madatsar ruwa su dinga ba da matsala a kanta kuma ainihin wato shi wannan kalifan ya yi hakan kuma naman ya dinga ciyar da mutane to shi ne aka yi wa ibn shihab az-zuhuri tambaya game da shi irin wannan naman ya ce baya halatta ba halattaccen nama ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin yanka wato da sunan wani Allah sannan ga kuma surkulle da ke cikin irin wannan hanya ta na shirka wanda za a dinga kiran sunan wasu abubuwa da wasu lafuzza da wasu maganganu waɗanda ba za ka fahimci me suke nufi ba ba larabci ba ne ba hausa ba ne ba wani ba za ka fahimci menene ba kawai shi wato wato kalmomi ne wanda shi aljanin ake kiransa da su sannan mawa karanta hanya ta uku ta hanyar wato idan wato boka ya gawurta idan kafircinsa ya kai matuƙa to akan samu tawaga mai yawa ta aljanu ta zo ta dinga aiki da shi wannan ita ce ɗariƙatu sufuliya wadda mawa karanta ko yawa wannan za a ga ita kuma wato idan boka wato ya kai matuƙa wajen kafirci da bin umarnin aljanu to shi kuma za ka ga ba aljani ɗaya ko biyu ko uku ba za ka iya samun tawaga sosai ta aljanu ta zo tana aiki tare da shi kamar a ce boka zai iya yin silifas da alkur'ani ya taka izu ainihin wato talatin nan talatin nan ko kuma ainihin wato ya yi wato kamar tubalan matsayi da alkur'ani misali zai yi bayan gari a tsakiyar alkur'ani amma ya taka talatin nan ya taka talatin nan kuma ya yi bayan gari a tsakiya to idan boka ya kai irin wannan wato lalacewar da kafircewar to akan samu jama'ar aljanu da yawa su zo su dinga aiki ainihin wato da shi sannan galibi za ga su kuma irin waɗannan boka ba zai samu irin wannan ba daga cikin sharuɗar ya zama dukkan wata irin kaba'ira boka zai iya aikatawa kamar ainihin wato zai kewa muharrama kaga a ce su zai iya zina da mahaifiyarsa ko ƴarsa ko yayarsa ko kanwarsa ko dai wata cikin ko kanwar babarsa ko ta babansa muharramai dai zai yi luwaɗi da sauran makamantan irin wannan ko ya zazzagi addini ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk in yayi haka to zai samu wannan goyon baya da haɗin kai da kuma horewa daga waɗannan aljanu din da haka za a ga al'amuran su suna tafiya mutane ana ta tururuwa ana ganin ai in an je wajensa bukata tana biya yan siyasa suna ta zuwa masu kuɗi suna ta zuwa mata suna ta zuwa maza kowa ana ta tururuwa kuma Allah ya yi masa istidraji za a ga saboda waɗannan abubuwan da yake yi sai ga kuma abubuwan da ake ta yi dama ba Allah a ciki amma Allah ta'ala ya yi istidraji wa wannan bokan ana samun abin da ake zuwa nema wajensa sannan hanya ta hudu ita zai za mu tashi a kanta ko? Alil mu'allif rahimahullahu ta'ala. A ɗariƙatun rabi'a ya ce hanya ta hudu daga cikin hanyoyin gayyato ko kiran aljani da boka yake yi shine ɗariƙatun najasa, wato hanyar najasa. Wa fi hadhihi ɗariƙa a irin wannan hanyar ya fito sahirul mal'unu suratan min su min suwaril Qur'anil Karim. Zaka samu boka yakan wato tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi yakan rubuta wata sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma bidamil haidi da jinin haila jinin haida da mata suke yi shine tawada da shi za a rubuta alkur'ani au bi gairihi ko da wani jinin haila minan najasati na dukkan abin da ka san a shari'ance najasa ne to boka zai iya cewa a kawo wannan abin wanda najasa ne da shi zai rubuta alkur'ani ثم يقول الطلاسم الشركية sannan kuma sai ya dinga karanta surkulle irin na shirka wa ya hadurul jinni to shi kuma wannan aljani an gama burge shi an gama biya ma bukata a ɗauki alkur'ani mai girma a madadin kai da kasancewa in za a rubuta alkur'ani ana amfani da tawada wadda ake yin ta da ƙaro da zige da alƙalami a'a shi wannan ƙaro da zigen ba da shi ake amfani ba tawadar da ka sani wadda ake yin wanke a dafa ta da karo ba ita bace shi kuma tawadar jinin haila ko ruwan mani ko dukkan wani abu da ka sani na najasa to wannan shine tawadar da shi bokan zai dauka ya rubuta aya cikin ayoyin alkur'ani ko wata sura cikin surorin alkur'ani sannan bayan wannan sannan ya ci gaba da karanta surkulle irin na shirka to wannan sai aljanin ya zo fa ya amuruhu bima yuridu sai ya umarci wannan aljanin abin da yake so domin shi bo aljanin ya gama biyansa tun da ya yi abin da yake so da haka yanzu aljanin zai bayyana in ya bayyana shi kuma zai ce to kaza yake so ko dai yana so a kashewa ne ko yana so a ɗaukewa ne ko yana so a haukatawa ne ko yana son kaza ko kuma wani mara lafiya ne yana son a tashe shi ko kaza ko kaza duk dai bukatar da yake da ita sai ya gaya wannan aljanin wala yakhfa ma fi hadhihi at-tariqati min al-kufr as-sarih yake ta ba zai zama koyayyen abu ba a cikin wannan hanyar na kafirci karara ma'ana a cikin wannan hanyar kafirci ne karara ba koyayye ba a cikin wannan hanyar li'anna listihza'a bi suratin domin yin izgilanci ga wata sura ta alqur'ani bal kai ba ma sura ba bi ayatin min ayatil qur'anil karim yin izgili da wata aya cikin ayoyin alqur'ani mai girma kufrun billahi alazim kafirci ne kafircewa Allah mai girma ne amma ba luka bi kitabata bin bin najasa izgili kawai idan mutum yayi izgili da wata aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum haka Allah ta'ala yake ko yace da Allah ne ko da manzansa ko da ayoyinsa kuke yin izgili kar ku kawo wani uzuri ko hanzari tabbas kun kafurta bayan da kun yi imani to idan har mutum yayi izgili an ce ya kafurta to ina ga kuma mutum fa ma baluka bi kitabatiha bin najasa to ina ga kuma mutum ya dauki surar ko ayar alqur'ani ya rubuta ta da najasa na'udhu billah min al-khizlan muna roƙon Allah ya tsare mu daga tabewa duniya da lahira wa nas'aluhu subhana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yusabbita qulubana ya tabbatar da zukatan mu alal imani akan imani ya zama duk jarabawar da Allah ta'ala zai mana ko ta rashin lafiya ko ta rashin kuɗi ko ta dukkan wasu nau'o'in jarabawa Allah ya tabbatar da ainihin zukatan mu akan imani kada mutum wata zamiya da wata guguwa ta zo ta ɗauke shi saboda jarabawa da ya shiga ta talauci ko rasa aiki ko ainihin wato wata bukata da yake da ita ko mulki da yake so ya samu ainihin wato ko kuma wata jarabawa ta rashin lafiya ya sa ya saki hanyar Allah ya fada wa waɗannan miyagun mutane ya rabu da imaninsa ya rabu da Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya tabbatar da zukatanmu waɗanda suke bin waɗannan hanyoyin Allah ta'ala ka ganar da su ya shirya da su yake cewa an yumitana alal islam kuma muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi rayuwarmu akan wannan musulunci wa an yahshurana fi zumrati khairil anam kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tashe mu a cikin tawagar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda yake son wannan to dole sai yayi baran-baran da irin waɗannan hanyoyi akwai hanyoyi masu tarin yawa na amsa bukatu a wajen Allah subhanahu wataala hanyoyi na addu'a in kuma rashin lafiya ce akwai hanyoyi na shari'a na neman waraka sai mutum ya bi su ya samu waraka da izinin Allah sannan kuma bai ainihin wato fita daga cikin addini ba a ɗariƙatul khamisa sai kuma hanya ta biyar ɗariƙatul tanki wato shine hanyar akasta wato sunkuyarwa shine a tanki sunkuyarwa aya ce amma sai a faro ta daga ƙarshe kamar yadda muka bada misali a farkon muqaddimar mu alhamdulillahi rabbil alamin to sai a faro daga alamin din tartibin yadda zubin ayar take yadda za ta zama ayar alkur'ani ta zama ta bada ma'ana sai an kakkarya larabcin da ƙa'idojin na'awun da balagar da ke ciki duk sai an yi rugu-rugu zancen ya zama ba alkur'ani ba ya zama wani irin gwaranci da baubauci ka rasa gane yadda za ka fassara saboda an ɗauko farko a ƙarshe an yi baya an yi rubos shi ne ma'ana karanta alkur'ani da rubos ba wata gwaninta ba ce da za ka dinga jin akan samu irin wannan za a ga alaran momi wani lokaci suna irin wannan karatun sai a ɗauka wata ƙwarewa ce da wata gwaninta kafurci ne Allah ya yi zancen zakamo ka wawurga da zancen wai da sunan gwaninta wata gwaninta ke cikin irin wannan kafurci za ga har har mutum an kewaye shi ana ana taimaka kirari ana ɗaukansa da waya yana irin wannan iskancin da alkur'ani alkur'ani zai karanta amma za ka dinga ji sai ka rasa wani ina yake karanta wani guri ne saboda kawai da rubos ya dauka kawai ya fada ya yi baya a guje ko kuma ka ji shi gaba ɗaya ana karanta shi da huruful muqatta'a irin wannan alo an baki wauzal irin wannan to kaga wannan ana koya maka ne da za ka koyi baki ba wai an ce ka karanta alkur'ani da haka to za ga wato wannan ita ma wata hanya ce wani lokaci sai ka ɗauka gwaninta ce nan ko wani lokaci za ga ba gwaninta ba ce kawai wani boka wani aljani ake so a gamsar domin daga cikin waɗanda suka fada irin wannan haɗarurrukan na bokanci akwai yan uwa waɗanda suke mahaddata alkur'ani da dama su sun fada cikin wannan hanyar kawai mutum daga karatun alkur'anin daga hadda alkur'anin kuma maimakon ya zama masa hudan ya zama masa shiriya to shi kuma sai alkur'ani ya zama masa halaka duk irin waɗannan abubuwan za ga duk wanda ka ji musamman na alkur'ani na ya ba wanda zai wannan sai wanda yake da kusanci ko yake da alaka da alkur'ani sai wanda ya san alkur'ani in ba wanda ya san alkur'ani ba zai zo ya ɗauki wata sura a ce a yi ta kaza ko a buɗe kaza ɗinta a rubuta kaza duk wanda ka gan shi ya yi wannan to ya ya ya san taɓa wato wato alaka da alkur'ani in ba wannan ba wanda zai yi wannan amma galibin su za a ga akwai irin wannan wato hanya ce ta tanki haka wani aljani ne da shi sai dai kuma za ku iya gane ba tun da dama ko da yaushe shi alkur'anin kaman wata kariya ya zama za a ci gaba da ce masa ana ran ma saboda ko da yaushe da ta kara a hannunsa ko kuma ga karatu ana kallo kuma in ka je wajensa galiban zai ce za a rubuta kaza kuma za a ga kamar alkur'ani ko in zai karanta za ka ji kamar alkur'ani yake to wani lokaci hatta irin wannan tankis din ba za ka fitar da zaton cewa wannan kila wannan ma wani abu ne mutum yake yi don ya gamsar da wani aljani da haka dai daga cikin hanyoyin yan uwa shine akwai dariqatu tanki wa wa fi hadhihi dariqati yaqumu sahir a irin wannan hanyar za a ga boka yakan tsayo alaihi la'anatullah la'antar Allah da tsinuwar Allah ta tabbata gare shi yakan tsayo bi kitabati suratin da rubuta wata sura min suwaril qur'anil karim daga surorin alkur'ani mai girma bil hurufil mufrada da haruffa wato waɗanda suke ɗaiɗaiku ma'akusa kuma waɗanda aka aka yi aka sun su mana aka sun kuyar da su kalmomin ne na alkur'ani za a rarraba shi kalma kalma wanda wani lokaci shine za a gani a cikin hatimin da za a gani ai za a ga hatimin wani lokaci wasu arkam ne ko wasu lambobi wani lokaci kuma ba lambobi bane haruffa za a gani irin haruffan dai da kake koyan baki da su alu an baki wauzan ko kuma alifin ba'un ta'un fa'un shine za a ga irin waɗannan harufan amma me ya hikima kawo alifin a nan aka sa jimin aka sa dalin aka sa a cikin wasu akwatina me ya hikima ina fatan gani to za a ga da irin wannan rubuta sura ko kuma ga sura ce amma in an rubuta aya ɗaya sai kuma a rubuta wani abu daban ko sunan wasu mutane ko sunan wani abu daban ko kuma duk aya ɗayan an ɗauko a can sai kuma a ɗauko wata sura su fito sai a dinga tsarmawa ina fata an gane in an ɗauko aya ɗaya ta cikin surar da ake rubuta to duk aya ɗaya kuma a tsakiyarta kafin a rubuta ta gabanta sai an ɗauko wata ayar a wani gurin ko wata surar su fito sai an rubuta a haka za a yi ta yi har sai an gaba rubutun a haka shi alƙur'anin bai zama waraka ba har sai an masa haka kenan a karanta shi yadda Allah ya saukar da shi a nemi waraka da shi yadda Allah ya saukar da shi amma ba za a yi hakan ba sai an yi waɗannan abubuwan banda wanda za a dinga buɗe su wasu haruffa ana rubuta wasu abubuwa a rubuta buɗe munjaye a rubuta sunan wasu mutane kamar maliki yawon middin ko maliki yawon middin shi wannan mimun din ana so a mallake mutane sai wannan mimun din sai a buɗe sai kai ta ganin sunayen mutane akwai wanda na taba gani ya rubuta ina jin ya sun yake rubuta wallahi sunan arna ne sai ga an buɗe wani harafin an sa markus an buɗe wani harafin an sa haka kuma ka ga mutum wani lokaci in ba Allah ya yi masa istidrajin ba ma ya bata ya kafurce ya rabu da Allah kuma wallahi cikin bakin talauci yake ga ba ba abincin da za a ci kullum sai an yi buge buge riga kila sai wani ya kashe ya bashi haya yake ta fama da ita ya rasa yadda zai kuma ya tsaya ya saki wannan ya kama Allah ya tsarkake zuciyarsa ya tsaya akan ingantaccen imani yaki kaga kasira duniya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin shi dai duniya ba dadin da yake ji ba kuma ya je lafiya ya ci uban duka Allah ya kiyaye ya'ani min akhiriha ila awwaliha yace yana nufin dai daga karshen ainihin wato wannan sura ila awwaliha sai ya yi rubus zuwa farkonta thumma yaqulu azimatahu shirkiya sannan kuma sai ya faɗi wani surkullansa irin na shirka ana cikin yi sai kuma ka ji wani sauwatu ka rasa tuha sai ka ɗauka bacci yake ne ko menene idan sa biyu kawai da sai kuma ka janyi wani abin nan kan ka farga me yake yi kuma sai sake koma cikin qur'ani da kai dan a rudar da kai wato a yaudare ka ka ɗauka cewa qur'ani ne ake ake maka waraka ake neman maka waraka da shi fayyukudirul jinni to wannan duk kokarin kiran aljani ne ana so a kira aljani sai a abin nan ah yanzu mutumin da za a ce kawai ya dauke ma tilawa ko ya ce ya ara ma tilawa yanzu kai ka ce wannan babu babu sukula a ciki ana cikin karatu ya ce to guri kaza za ka tsaya in kuma za ka wuce wuce a zo kanka ya ce ja ka ce ai baka zo gurin bai ce ya ara ma ai kun dauka abin wasa ne ko ai mutane suka nausa wannan hanyar fa wato wani fafa keke wani wawa keken daji ne wallahi na na halaka shi dan ya bude wa mutane kuma ana na ana ta shiga sai wanda Allah ta'ala ya tsare Allah ya sa masa wadatar zuci ya sa masa imani hatta yasin din da ake ta cewa ka ji an ce an yi wa mutum yasin ka karanta yasin din tun daga farko har ƙarshe me na shari'a cikin ta so in ka ji an ce an yi wa mutum yasin ko ya hauka ce ba yasin din bace wallahi ba wani zancen yasin a ce an haukata wani da yasin ko wani yayi kaza kaza ba yasin din bace a zahiri ne zaka ga kamar an rubuta yasin din ko an karanta yasin ko dai a faɗa maka a fili ko kuma ba a faɗa a fili ba dai ba yasin bace wani abu ne da ba kawai ta'ammuli ake da aljanu da bokaye ai wasu abubuwa kuma sai a fake da qur'ani qur'ani da ya zama rahama ga mutane kuma a ce da shi za a haukata wani ko a fitar da wani daga cikin hayyacinsa ko kuma abin nan ya za a yi sura daga cikin alkur'ani irin sura kamar suratu yasin mai ayoyi masu yawa an karanta ma akai ma tafsirin ta zaka ji irin abubuwan da Allah ta'ala ya faɗa a ciki kuma a ce wa wannan ita sura ce ta sharri kawai ana so a haukata wani ko a raba wata da mijinta ko a raba wani da kaza ko a yi wa wani kaza kawai shi ke zai a ce a yasin ka da mai tattasai da mai barkono da mai fuka-fukai da mai yasunan kala-kala ko lokacin da ake gaya mana ma wai har har akwai wani ma tara ta yake a cikin kurtu kajuha ana taba shi sai a taba shi hankuri kai ya buɗe wannan kurtu kuma tun da mutane suna da wannan bulletin sai ga kilan din wani abu da ake tsammanin zai ga kuma ya samu mutum amma kana azkar kana da ingantaccen imani ba a ce babu jarabawa ba a cikin rayuwa amma dai gaskiyar al'amari bilib da irin waɗannan abubuwan shi ma kansa wata matsala ce mai zaman kanta wajen rusa imani fa ya amuru bil maqlub fa yuhdiru al jinni to a lokacin da aka yi wannan an karanta alqur'ani upside down to a lokacin da aka yi wannan kuma bayan ya karanta wani surkulle sai aljanin ya zo fa ya amuru bil maqlub sai ya umarce shi da abin da yake nema wa hadhihi dariqatun muharramatun aidan malai ce wannan ita ma hanya ce haramtacciya har wa yau ma amma fiha tare da irin abin da ke cikin ta min shirkin wa kufurin na shirka da kafirci a dariqatu sadisa sai kuma hanya ta shida dariqatu tanjim wato hanyar amfani da taurari wa hadhihi dariqatu wannan da wato hanyar tusamma aidan ana kiranta kuma birrasat wato dako ko jira لأن الصاهرة أبن دي ساكي كيران تدرسات سبيد الشيء الصاهرة بوكان يترصد يكن يداكن طلوع نجم معين وكل وروان تورار أبن أينا ga taurari na ma duk baruwan su da su ga ya zuba wa sama ido idan ko kyafta bai a cikin taurarin akwai da wanda yake amfani da haka yana jiran kullo wani tauraro abin ayyana to da ya gani da tauraron ya kullo summa ya koma bi mukhatabatihi sannan sai ya tsaya wajen yin magana da wannan tauraron bitilawatin sihiriya da wasu karance-karance irin na sihiri thumma yatlu ilafman akhar sannan sai ya karanta wani surkullan daban yahmilu fi tayyatihi min ash-shirk wanda yana dauke da ainihin wato shirka wal kufur da kafirci mallahu bihi alim wanda Allah ne kada ya san irin kafirci da shirkar da ke cikin waɗannan kalmomin da yake furtawa thumma yaf'alu harakat sannan sai dan yi wani motsi ko ya tashi tsaye ko ya dan yi wani abun nan ko ya wani gurnani ko ya wani motsi yaz'umu annaha ta'amalu ala istinzal wanda wato yaz'umu sai ya dinga riya cewa annaha ita wannan tauraron ta'amalu ala istinzal ruhaniya wato yana aiki wajen saukar da wani rauhanin aljani hadhan najm wato wannan rauhanin aljanin wannan tauraron walakinnaha fil haqiqa Malam yace sai dai a hakikanin gaskiya ibadatu ibadatu li hadhan najm bauta ce kawai ake yi wa wannan tauraron min dunillahi ko ba bayan Allah bauta kawai ake wa masu bautar taurari ne da haka in aljanin da mutum yake ta'ammuli da shi ba shi da iba ba shi da ubangiji sai tauraro tunda dama akwai masu bautar taurari su ma aljanin yadda kake gani akwai kiristoci akwai yahuda akwai majusawa akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar bishiya akwai masu bautar dan maraki su ma duk akwai irin wannan tarkatan a cikin su da haka wani shi tauraro yake bauta da haka in kana neman biyan bukata da shi to ubangijin da ya yarda da shi shine tauraro da aka sai ga shi boka yana bauta wa tauraro shi bai ma san tauraro yake ba Allah yake bauta ba tauraro yake bauta bai ma sani shi yasa sai malai ce alal haqiqa ibadatul wannan tauraro da jiran da ake wani tauraro abin ayyanawa ya fito sannan a yi wasu karance karance na surkulle to wannan bauta ce ga wannan taurara min dunillahi wa koma bayan Allah wa in kana al munajjimu la yadri ko da ko shi mai wannan sihirin da tauraron bai sani ba aljanin zai nuna masa kila ma ga in wannan tauraron ya fito a ce ya dinga faduwa ya sujada za a iya gaya masa haka a ce wannan tauraron sau kaza yake fitowa a shekara ko sau kaza yake fitowa a wata lalle lalle in aka abun nan ka a dage a tare lokacin da yake fitowa kuma in ya fito din ka yi ayi kaza ayi kaza ayi kaza wa in kana almunajjim ko da wato ya kasance shi wannan almunajjim mai ilimin taurarin ko mai kiran aljanu ta hanyar taurari la ya dari bai sani ba fatilka ibadatul wannan ibada ce wa ta'zimun li ghairi la kuma girmamawa ce ga wani Allah fa inda zalika to yayin da shi boka yayi haka ta qumu shayatinu to sai shaydanin aljanu su tsayo bi talbiyati amri sahiril la'in wajen amsa umarnin wannan la'anannan boka fayazunnu sahiru shi kuma boka sai tsammanin annan najma wannan tauraron huwa allazi sa'adahu shine wanda ya taimake shi walakin nan najma al-muftara alai sai dai fa shi tauraron kawai ƙarya aka kira masa Allah ta'ala bai sanya wani tasiri na azurtawa ko talautawa ko ɗaukakawa ko ƙasƙantarwa ko samu ko rashi bai alakanta shi da taurari ba fala uqsimu bi mawaqi'in nujum fa innahu laqasamun lau ta'lamuna azim a wani gurin Allah ta'ala ya ce rujuman lishayatin zinatan lisama alamat wadannan shine dalilin da yasa Allah ya halicci taurari wa alamat wa bin najmi hum yahtadun an sanya su ne su zama alamomi musamman ga matuka jirgin sama da halar wato halayyar sararin samaniya da sauransu zama alamomi da za a dinga abin shi sa za a ga kawo jirgi za a ga akwai titi akwai kwana-kwana akwai kaza da za a ga to wannan alama Allah ta'ala ya sanya taurari su zama alamomi sannan su zama zinatan lissama su zama kwalliya ga sama a wani gurin kuma daga cikin abubuwa guda uku da na amfanin taurari shine rujuman lishayatin su wannan shaidanin aljanun da suke zuwa sato wahayi daga sama wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan su je can sama na can karshen ya ji me ake tattaunawa ya sato wata kalma daya su zo su hada ta da kalmomi ko ƙarya ɗari ci gaba da yadawa cikin mutane to akwai wani tauraro wayannan taurarin wayanda da su ake ainihin jifan su da shi dan ainihin a tarwatsa su ina ba ta gani da haka tauraro ba shi da wani tasiri na azurtawa ko talautawa ko biyan bukata walakin nan najma al-muftara alai sai dai shi wannan tauraron ƙarya ake kirkira a jingina masa ma ya dari bi shay'in min hada tauraron bai da wata masaniya game da wani abu daga cikin irin waɗannan abubuwan da aka ta bautarsa da ake shi wa bai san ana yi wa yaz'umu as-saharatu anna hadha sihra sannan su bokaye suka riya cewa shi fa irin wannan sihirin la yuhallu ko da yi wa mutum shi aka yi ko da sihirin aka yi wa irin aka yi wa mutum da irin wannan ta hanyar wannan taurara to fa ba a iya warware wannan sihirin ba a iya bata shi illa idza zahara najmu marratan ukhra sai wannan tauraron ya sake bayyana a wani lokacin da ba ina fata an gane da haka in sihirin da wannan tauraron aka hada to in ma ana so a warware wannan sihirin sai an sake dako an jira wannan tauraron ya sake bayyana ba a iya warware wannan sihirin har sai wannan ainihin wato tauraro ya sake bayyana wa hunaka nujumun la tazharu fil am illa marratan wahida domin akwai taurarin da ba sa bayyana a shekara sai sau daya in suka in suka bayyana sau daya ba za su ƙara bayyana ba sai kuma wata shekara to kuma an alakanta sihirin da wani tauraro cikin masu bayyana a shekara kaga kenan aka yi sihirin sai a ce ai ina ai wannan ba za a iya ko da mutum ya je yayi abun kuma abun ya dame shi da ya ce ina son a rusa wannan sihirin sai a ce ina ai wannan sihirin kuma sai kuma shekara iwar haka domin shi tauraron da ake abin nan wanda rauhanin yake abin nan da shi shi kuma baya bayyana sai sau daya a shekara bayan taziruna zuhurahu dan haka za ga koda yaushe ana gwala ido ana sauraron bayyanarsa ko da yaushe ana kallon sama sun mai kumuna sannan sai su bokayen su tsayu bi tilawatin da karance-karance fi hasti gafatun bi hadhan najm wanda a cikin wannan karance-karancen akwai neman agaji da wannan tauraron li yahulla lahum sihirahum dan ya warware musu wannan sihirin nasu da aka yi suna yi masa neman agajin su suna masa magiya ya warware wannan sihirin shi tauraron wala yakhfa ma fi hadhihi at-tariqati min ta'zimin li ghayri Allah ya ce wala yakfa ba zai koyu ba gare ka mai karatu ma fi haɗe ɗariƙa abinda ke cikin wannan hanya min ta'azimin da gairillah na girmamawa ga wani Allah a ɗauki matsayi irin na Allah a bawa wata halitta cikin halittunsa domin tauraro halitta ce cikin halittun Allah bai da tasiri irin tasirin Ubangiji ina ba ta gane wastigathatun kuma sannan neman agaji ne da gairillahi da wani Allah wanda ba a neman agajin kowa sai Allah subhanahu wata'ala wa kullu hadha shirkun kaga duk waɗannan abubuwa ne abubuwa shirka ne nahika bit talasimil kufriya banda ma kuma surkulla irin na kafirci da ake faɗa shi domin su kalmomin da za a dinga faɗa wanda ba a san ma'anar su ba a rubuce ba za su rubutu ba ba za ka san ba larabci bane ba hausa bane ba ko ba za ka gane wannan to wannan galibin su za ga zagin addini ne zagin musulunci ne zagin ainihin Allah ne wani ma za ga zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalmomi ne da kafirci Allah kiyaye wannan ita ma wata hanya ce kaga da bokayen ya danganta kowa kowane boka akwai in wata hanyar da yake bi malam dai yana kokarin karanta mana hanyoyin da in ana so a gayyaci aljanu ga irin hanyoyin dan duk wanda kaji an ce ma yana ta'ammuli da aljanu ko rauhanai ka sani cikakken kafiri ne dan ba zai taba ba zai taba yin amfani ko mu'amala da su su yadda su zo su bashi haɗin kai su dinga mu'amala ba wallahi sai ya kafirce ba zai yiwu ba ai mun karanta a baya haɗin gwiwa ne sai sun an musu kaza su kuma a yanzu yi kaza da haka duk wanda kaji an ce ai ai mai aljanu ne ai da aljanu yake amfani ai su suke taimaka masa ko su suke bashi magani yana bayarwa to duk irin wannan hanya ce a tariqatu sabi'a tariqatul kaf sannan akwai hanya ta bakwai ita kuma hanyar alkaf tafin hannu ita ake kira tariqatul kaf hanyar tafin hannu wa fi hadhihi tariqati a irin wannan hanya yuhdiru sahiru sabiyan saghiran boka yakan halarto da wani karamin yaro lam yablugil hulma wanda bai balaga ba bi sharti an yakuna sabiyu ghayra mutawaddi amma sharadin kada wannan yaron ya zama yana da alwala umma daga masallaci yaron yake aka ce ai da alwala ta ce je fitsari sai ta kare tuko sharaɗi za a yi bokancin za a yi shama da wannan yaron zai sa kawo mai yaro in aka kawo masa yaro ya ce to baka da alwala sharaɗin shine kada yaron ya zama yana da alwala sun ma ya akuzu kaffar sabi sannan sai shi bokan ya kama hannun wannan yaron al'aitar kuma hannun hagu kaga dama hannun hannun da shaidan yake so sai a kama hannun yaron na hagu sun ma yarsumu alaihi murabba'an hakaza sai ya rubuta masa wani zane mai murabba'i mai kusurwa hudu haka za kamar yadda za a gan shi a littafin square kenan ko? to wannan square din da haka sai ga an zana wannan a jikin hannun yaron sai a zana wannan ainihin zanen mai kusurwa hudu idan aka zana wa yaktubu haula hadal murabba a gefe gefen wannan wato wajen kusurwa hudun nan wannan zanen mai murabba'i hudu to a gefensa sai ya rubuta ɗalakima sihiriya wato surkulla irin na sihiri wa ɗaba'an ta hatawi alashir wato a ɗabi'ance da ba wannan ɗalakin ɗin surkullan sun kunshi shirka bisa ɗabi'a dama a hanyar yadda abin yake za a ga dama ta hatawi alashir alashir ya kunta kunshi shirka ya kutubu hadhihi ɗalakin yakan rubuta wannan surkullan wanda ya kunshi shirka haulal murabba a kewayen wannan zanen mai kusurwa hudu min jihati yil arba ta fuskokinsa guda hudu kowace kusurwa zai je wani zane a gurin yayi rubutu a gurin thumma yadau fi kaffi sabi sannan sai kuma ya dora wato a hannun yaron wa fi wasati hadal murabba a kuma tsakiyar wannan zanen mai murabba'i hudu sai ya sa zaitan a dan diga mai ko manja ko man gyada ko man zaitun ko dai wani cikin mayuka sai a diga wa zaharatan zarqa da kuma ainihin wato wata fulawa samu wata yar fulawa mai kalar bulu-bulu haka sai a sa ta a hannun yaron au zaitan ko kuma ainihin wato a sa a sa mai wa shibran azrak da yambari bulu kun san yambari yayi ko ke makaranta allo ba kenan tambayi ba haru idan alaramomi suna rubutu suna rubuta alkur'ani ba kwa ganin wasu tawada kala-kala banda tawada baka da ake rubuta a ko gurin da ana yi a takarda ya ɗauko ga an ɗiga ja wani guri an ɗiga bulu wani guri an ɗiga kore ko shi ne yan bari an fahimta sun ma ya tubu ɗalasima okura sannan sai kuma ainihin wato ya rubuta wani surkullan daban bi hurufin mufrada da haruffa ɗaiɗaiku haka ala waraqatin mustaqila a wata doguwar takarda haka thumma tudau hadhihi alwaraqa sannan sai a sa wannan takardar kalmi balla ala wajhi sabi kaman fosin cap wato sai ga kamar ta danyi wata yar inuwa haka a kan fuskar shi wannan yaron yar takardar haka za a abin nan domin aka sa ta wayarta di fauqaha kalansuwa sai kula sai ta zama ta kewaye wannan takardar ta daure ta yanda ba za ta faɗi ba kaga yar takarda ce an soka masa haka an danne da hula hatta ta subuta har wannan takardar ta zama ta tsaya ba za ta faɗi thumma yughatta tifulu kulluhu sannan sai a lulluɓa yaron gaba ɗayansa bi saubin tsakilin da wani tufafi mai nauyi a samu wani bargo mai nauyi sai a lullube shi da shi shi ma ya shiga uku wa tifulu fi hadhihi alhala shi wannan yaron a irin wannan halin ya kunu naziran fi kafi za a ce ya kora wa tafin hannun nasa ido zai zama a wannan halin yana kallon tafin nasa faɗa ba Allah ya rahu a ɗabi'ance ba zai gan shi ba domin an lullube shi akwai duhu ya zai ya gan shi ina fata gane da zanen da abin da za a ce ta kallon hannun to amma dai an ce kallon hannawa taba'an a ɗabi'ance ba zai gani ba me yasa ba zai gani ba saboda irin yadda aka lullube shi li'annal jawwa muzlimun domin yanayin da yake ciki duk mai duhu ne inda an lullube shi da wani babban bargo gaba daya thumma yabda'u sahiru al-mal'un bi qira'ati azimatin kufriya shadida sannan sai shi ainihin wato wannan boka ainihin wato ya fara ainihin wato la'ananne sai ya fara karanta wannan surkulle irin na kafirci mai tsanani ina fata an gane fa idza tifal yash'uru ka anna al-jawwa qad asbaha nuran sai a waye gari shi wannan yaro sai ya dinga jin kamar yanayin nan da yake ciki cikin wannan bargon da aka lullube shi kad asbaha nuran kaman an wato wani haske an waye gari an samu wani haske a gurin wayara suwaran sai ya ga wata sura ta taharraku fi kafi zai dinga ganin kaman ga wata sura tana motsi a hannunsa fa yaqulu sahiru lis-sabi sai ainihin wato shi wannan bokan ya ce wa wannan karamin yaro ma za ta ra me ka gani me ka gani fa ya sabi sai wannan yaro ya ce ara amani surata rajulin ya ce surar wani hoton wani mutum ko surar wani mutum nake gani a gabana fa ya sahir sai shi wannan as-sahir bokan ya ce da shi kullahu cewa ka gaya wa wannan da kake ganin nasa a gabanka ya kulu lakal mu'azzim wato mu'azzimu kaza wa kaza ka gaya wa wannan da ka gani cewa boka yana cewa ya ce kaza da kaza yana ce masa kaza da kaza ma'ana shi yaron ake umarta ya gaya wa wannan da ya gani a cikin wannan yanayin da yake ciki a ce gaya masa boka ya ce kaza da kaza wata taharraku sura hasbal awamin da aka sayo wannan surar ta yi motsi gwargwadon irin umarnin da aka bata wa galiban ma yastakhdimuna hadhihi at-tariqa fil bahthi anil ashiya'il maqquda mafi yawan lokuta bokaye kan yi amfani da irin wannan hanyar ne wajen binciken wasu abubuwa da aka neme su aka rasa ko wani abu da aka sace da ba a san inda yake ba ko wani da ya bata ba ba san inda yake ba to galiban sun fi amfani da irin wannan hanyar dan su gaya wa mutum wanda ya batan yana guri kaza ko abin da ya bata ba gan shi ba ga wanda ya dauka wala yakfa kadhalika ma fi hadhihi at-tariqati min shirkin wa kufri mala yake cewa wala yakfa ba zai zama koyayyen abu ba gare ka har wa yau ma fi hadhihi at-tariqa irin abin da ke cikin wannan hanya min shirkin na ka na shirka wa kufurin da kafirci wa dalasima da kuma wasu surkulle gairi mafhuma wanda ba a fahimtar su ba a fahimtar ne suke nufi to kaji ita kuma ita ake kira dariqatul kaf da karamin yaro shi kuma ake yin ta to shi kuma karamin yaron shine zai ga aljanin a irin surar da aka abin da aka a yi magana da shi ya ce ai abin da ake nema ba an rasa shi yana guri kaza ko kaza ko kaza a dariqatul samina dariqatul afar to sai kuma hanya takwas ta takwas cikin hanyoyin da ainihin wato bokaye kan bi wajen kiran aljanu ita ce ɗariƙatul aka wato hanyar yin amfani da wani abu na jikin ɗan adam ko a ce a kawo wato hularsa ko ya kawo suwaita ɗinsa ta ciki ko ya kawo gajeren wandonsa ko ya kawo hankicin da yake goge jiki da shi ko wani abu mai kama da haka wa fi hadhihi ɗariƙaci a irin wannan hanya ya dulubu sahiru min al wato bokan zai nema daga mara lafiya ba'd asarihi wasu daga cikin abubuwan da ke taba jikinsa shine asar min min dilin kaman ainihin hankacif wato hankici da yake goge-goge da shi a ce a kawo shi mara lafiya da aka ana tunanin da an zo ya ce a wannan aljanu ne suka taba shi don haka a kawo hankicin da aka san yana goge-goge da shi au imamatin ko in ma abocin rawani ne a ce kawo rawanin a kawo rawaninsa au kamisin ko riga au ayya shay'in ko duk wani abu ya hamilu ra'ihata arqil marid da yake dauke da wato gumin wannan mara lafiya wato yake ɗauke da warin gumin wannan mara lafiya ɗin duk abin da yake ɗauke da warin gumin mara lafiyar sai shi wannan bokan ya ce a kawo shi thumma ya akidu hadal mindil min ɗarafi sannan sai ya kulle wannan wato hankici ɗin min ɗarafi ta gefensa thumma ya kisu miqdar arba'ati asabi'a sannan sai ya auna gwargwadon arba'ati asabi'a yan yatsu hudu thumma yumsikul mindila imsakan muhkaman sannan sai ya kulle wannan hankicin kullewa da kyau kullewa wadda take wato mai kyau ya kulle shi sosai thumma ya qara'u suratul suratul takafur sannan sai ya karanta suratul takafur alhaqumut takafur aw ayyasu ko aw ayyati suratin kasira ko duk wata sura takaitacciya gajeriya wadda ba ta da tsawo yarfa'u biha sautahu yana mai daga sautin sa wajen karanta wannan sura din thumma yaqulu lilasman shirkiyan sannan sai kuma ya karanta wani surkulla irin na shirka yusirru bihi da yake yi kasa kasa yake sirrantawa da shi thumma yunadil jinna sannan sai kira aljanni wa yaqulu yace in kana ma bihi min al marad sai wato sababu al jin faqassiruhu wa in kana ma bihi min al ayn faqawwiluhu wa in kana min at-tib fad'uhu kama huwa wa yaqulu sai yace in kana ma bihi min al-marad idan abin da ke damun wannan mara lafiya din sababu jin sababin shafar aljanu ne ma'ana aljanu ne suka taba wannan mara lafiyar faqassiruhu to ku takaita wannan tsawon wannan ainihin wato abin nan shi hankici din ko abin da aka kawo na kyalle ko rigar jikinsa wa in kana ma bihi min al'ain idan kuma abin da yake damun wannan mara lafiyan kambun baka ne ko kandun baka fa dawwiluhu to ku tsawaita shi wa in kana min dib in kuma abin da ya shafe shi harkar likitanci ne ma'ana rashin lafiya ce normal ta yau da kullum ba aljanu ba aljanu bane ba kuma kambun baka bane to in irin wannan ne fa da'uhu kama huwa ku tsade shi kamar yanda yake thumma yaqisuhu marratan ukhra ba'da zalik sannan sai kuma ya sake auna shi karo na biyu shi wannan hankicin ba da zalika bayan wancan awon farko din fa in wajadahu qad dala an arba'ati asabi'a tunda bokan ya riga shi aljannin ya zo yayi wa abin wani wani wani su dabar da haka in aka dauko shi sai aka ga ya awai ya fi dan yaso guda hudu tsayi kala to sai bokan ya ce anta musabun bil ayn kai kambun baka ne aka yi ma ta wannan kyallan kawai da ya auna sai ga ya tsallake yan yatsu hudun da aka ce to sai ce wannan abin da yake aka ya same ka ayin ne kambun baka ne wa in kana qad qasura idan kuma abin ya zama to kasura ya zama dan gajere qal sai ce anta musabun bil jin ce aljanu ne suka taba ka wa in wa in wajadahu kama huwa arba'ata asabi in ko ya auna yaga yana nan yanda yake bai ragu daga yan yatsu hudu ba bai karu ba daga yan yatsu hudu qala ma indaka shay sai kai ba abin da yake damun ka kawai ka tafi asibiti ba wani aljanu ba wani kambun baka da aka yi ma kawai izhab ila tabibi ka tafi wajen likita ina fata an gane to a ta'aliku ala hadhihi tariqa mala yace ta'alikin da ke da za a yi a karkashin wannan hanyar na farko at-talbisu ala al-marid rikirkita mara lafiya daga cikin irin abin da ke cikin irin wannan hanya akwai rikirkita mara lafiya haythu yarfa'u as-sahiru sautahu bil qur'an inda a zahiri mara lafiya zai ji boka ya daga muryarsa yana karatun alkur'ani liyadhunna almaridu dan mara lafiyar yayi tsammanin annahu yu'alaju bilqur'an ana masa magani ne da alkur'ani shine hikimar karanta ko suratul kausar ko wata sura cikin surorin alkur'ani a karanta dan ya gamsu cewa wajen wanda ya zo ba boka bane da alkur'ani za a yi masa rukuya walaysa kadhalika kuma ba haka bane wa inna masirru dilsami allazi asarra bi inda sirrin yake wannan surkullan da yayi a boye baka ji ba wannan magana da ya dan yi kasa da muryarsa bayan yana cikin karatun shi alqur'ani sai ya kasa da muryarsa yayi wasu abubuwa ko baka ma ji me yace ba to wannan kasa da muryar sirrin bokancin yana cikin wannan ba wai a cikin alqur'ani shi alqur'anin an karanta ma ne kila dan karka samu kokonto cewa boka aka zo wajensa tunda suna da dabaru wani bokan yana da ɓadda sawu dan kar a ce shi boka ne wani ma in ka zo sai ya ce ai ba a san zuwa wajen boka yayi kaza ya wayo nasiha zai ma eh mu ai ba ma duk ba ma yin wasu abubuwa kawai ayar Allah ce kawai shikenan kai yarda da ita shikenan sai ai kaza kaga zaka saki jiki ya ce wallahi da naje ma shi ce ai aya Allah ce eh aya Allah ce kuma ba wallahi ni suratul kaza ina ji lokacin da ya karanta to da ya shiru me yace an bayyana wannan na farko kenan na biyu al-istighafatu bil jin akwai neman agajin aljanu wa munadatuhum da kiransu wa du'a'uhum da roƙonsu a cikin irin wannan hanyar kullu hadha shirkun billahi al-azim wannan ko dukkan wannan shirka ce da Allah ne girma ko neman agaji ba da Allah ba wajen Allah ba wajen aljanu kiran sunayen aljanu a madadin kiran sunan Allah roƙon aljanu a madadin roƙon Allah wannan dukkaninsu kafircewa Allah mai girma ne sannan abu na uku aljinnu fiha kadhibun kathiru malai ce aljanu suna da ƙarya mai yawan gaske fama yudrika anna hadha aljinna sadiqun yanzu da aka ce idan kyallan ya ƙaru daga 'yan yatsu hudu kambun baka ne in ya ragu daga 'yan yatsu hudu aljanu ne in kuma yana nan yanda yake ka tafi wajen likita sai malam ki cewa fa ma yudrika yanzu me ya sanar da kai anna hadal jinna wannan aljanin abin da ya faɗa sadiqun da gaske ne au kadibun ko makaryaci ne fi hadal amri cikin wannan al'amarin da ya faɗa anna hadal jinna sadiqun au kadibun ba haka na ce ba? na? yusadiku an na hadal jinna sadikun ne yaka gyara bon banda an koma naka ba ma yi dirika an na hadal jinna sadikun me ya sanar da kai wace masaniya kake da ita cewa wannan aljanin sadiqun mai gaskiya ne au kadibun ko makaryaci ne fi hadal amr baka sani yanzu zai iya zuwa ya ce maka wannan aljanu ne kuma ya zama ƙarya yake ba aljanun bane ko ya ce kambun bakan ne kuma ya zama ƙarya ne ba wani kambun baka sai shi malam wahid ya ce wa qad ikhtabarna fi'ila ba'd sahara domin mun yi gwaji akan aikin wasu daga cikin bokaye fa a hayanan kano sadiqin ce wani lokaci zai ga sun yi gaskiya akan abin da suka fara wani lokaci zai ga abinda suka fara din ya zama haka din wa ahyanan kathiratan kanu kadibin wani lokacin kuma shine mafi yawa makaryata ne haythu ja'ana ba'dul marda inda wani daga cikin marasa lafiya ya taba zuwa wajen mu inji malam wahid wa zakara sai ya gaya mana cewa annas sahira ya je wajen wani boka kala wai bokan ya ce da shi indaka ayin kana da kambun baka falamma qara'ana alaihi alqur'ana malam wahid yace yayin da yazo muka karanta masa alqur'ani na daka alaihi alaihi jinniyu sai ga aljani ya yayi magana ta ta jikin mara lafiya walam yakun bihi ayin ba shi da wani kambun baka shi aljani ne ta ba shi kuma yana zuwa wajen boka yace kambun baka ne kama shi an fahimta wa gairu zalika kathir malam wahid yace irin wannan abubuwan suna nan da yawa boka yace kaza kuma a kawo mutum mu gwada mu ga ƙarya ne na ba ta gane sai mu tashi a dariƙatu ta siya almandan inda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik